لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa da ganin damarsa da amincewarsa ta tsawaita rayukanmu kuma ba mu dama muka halarto wannan masallaci na sam da ke anguwar madina a babban birnin yame a jamhuriyar nijar don karatun littafinmu na al'uthulu thalatha wa adillatuha wanda muke yi ranar litinin duka idan allah ba mu iko yau muna sha hudu ne ga wata na dalƙada hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara shida wanda ya dace da sha biyu ga watan Mayu miladiya 2025 kuma wanga shine darasi na uku za mu yi a cikin wannan littafi ƴan uwa su diba mun kwana shahi na na hudu adiba shahi na hudu shahi na hudu an ga wurin yan uwa an ga wurin to kun san ya ce muna matsaloli guda uku zai muna bayani a kansu ya ce ya zama wajibi ga musulmi namji ko musulma mace shi san wannan matsalolin kuma shi aiki da su sai faɗa muna ta farko ya ce al'ula an Allah khalaqana mun karanta satin da wuce to yanzu za mu tashi ta biyu shine ya ce a thaniya abu na biyu daga cikin wannan matsalolin da ya zama wajibi ne musulmi namiji ko mace sani an Allah la yarda an yi shiraka ma'ahu ahadun fi ibadati cewa Allah ba ya raida a hada shi da wani abokin tarayya wajen bauta shi yasa ba a mutum babu yarda yi jahil tauhidi bai yiwa na mutum ya jahilci tauhidi ko da za ka jahilci duk wani ilimi zai iya zama uzuri gare ka amma in ka jahil tauhidi ka jahilta ilimin tauhidi na kaɗai ta Allah to babu uzuri Allah bai uzuri akan shi shi yasa tun da nan duniya nuna mana duk wanda ya shirka ga Allah to ba Allah bai gafarta mai saboda babu uzuri mala yace la malakun muqarrabun ba a hada bauta Allah da wani mala'iki makusancin Allah wala nabiyyun mursalun ko wani annabi dan aikin Allah saboda girman annabin ko saboda girman mala'ikan sai kaga ai ya cancanta shi ma abauta mai tare da Allah to ba a haka mala yace wa daliluku qauluhu ta'ala dalilin da yasa ba hada Allah da wani abin bauta fadar Allah mu dauki sarki yace wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada wa annal masajida wasu malamai suka ce masajid shine gababai na sujada guda bakwai kowane dan adam yana da gaba guda bakwai da yake sujada da su hanci da goshi wannan gudana ga hannu biyu uku ga gwiwa biyu biyar ga yan yatsu sai aka kai yan yatsu in kai sajada su ma su taba kasa ran ka dauke yan yatsun ka kaman ba kai sajada bane to za a ga wasu suna sallah su dauke yan yatsun su ba su bari su kai kasa to sai an kai yan yatsu kasa in ka dauke su babu sajada gare ka ganan babu sallah in mutum da gangan yayi sallah ta lalace haka hanci in bai taba kasa babu sallah hanci su da goshi kowane sai ya taba kasa in mutum ya sani ne da gangan ya kawo hanci ne bai da sallah in bai sani bane wannan a sanar da shi Allah shahi mai abin da wuce to sai Allah ce waɗannan gaban guda bakwai din nan to dun na Allah na wa'andal masajida lillahi waɗannan gaban na Allah ne falatar huma Allah ada kada a bauta wani Allah tare da Allah wasu kuma suka ce al masajid nan ana nihin masallacin ne babu cin karo ai ko dai masallaci Allah ka ka bauta ma ko tunda baka zuwa cikin masallaci ka bauta ma wani Allah kenan dukkan da masallacai suke na duniya Allah kaɗai ake bauta macin su kenan babu wani wanda za a haɗa da Allah wajen bauta shine dalilin malam da Allah ya ce bai halatta ko wani annabi mai dan aike ko wani mala'iki makusanci Allah ka dace wajen bauta Allah malam ya ce asaniya na biyu ko asalisa na uku anna man ata'a ar-rasul duk wanda ya ma manzon Allah da'a wa wahada Allah ya kadaita Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah baya halatta shi soyayya da masu kin Allah masu jaya da Allah wa rasulahu da masu jaya da manzon Allah walau kana aqraba qaribin ko da mutunan ku shine an mahi kusancin kusancin ka in dai yana jayayya da Allah yana jayayya da manzo Allah to baka yi baka muwala muwala ne kaji kana jibinta shi kana tarere shi kana son shi kana kaunar shi kana bigen shi in dai yake Allah yake manzo Allah to babu wannan tsakanin karshe kai eh ba gaisa babu matsala gaisa ko da kahiri yake kana gaisa eh soyayya babu amma mu'amala ita akwai ko da kahiri kana mu'amala amma soyayya babu soyayya kaji kana son shi kana kaunar shi babu wannan eh ka nuna mai rashin su ka nuna mai kuma kin abin da yasa ba kusan shi dan yaki Allah da manzo Allah ba wani abu ne yasa ba kusan shi eh wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka ko fadar Allah madauki da sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba ka samun mutanen da suka yi imani da Allah ranar karshe yuwaduna suna soyayya da man hadda Allah wanda yake Allah wa rasuluhu kuma yake manzon shi walau kanu aba'ahum ko da wa'annan mutanen da sun kaje Allah da manzonsa iyayenka ne ba za ka soya kansu aw abana'ahum ko ƴaƴansu aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu ulaika to masu ga siffa kataba fi qulubihim iman Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wanda suke jin sun yi mutun dan yaki Allah kawai dama ana so in za ka so mutun ka so shi da yana so Allah in za ka kishi ka kishi dan yakin Allah haka ne ake so ka so don Allah ka kidan Allah ka yarda dan Allah kuma ka yi hushi dan Allah haka ake so Allah ce wa ayyadahum bi ruhin min kuma an karhe su da wani ruhi mai tsalki na karhi imani sannan wa yudkhiluhum jannatin tajri masu wannan siffa Allah yana shigar da su aljanna wadda ƙorama ce gudana min ta ta garashin ta al'anharu khalidin fiya suna madawa ma su ciki har abada Allah ya tsaya mu ciki radiyallahu anhum Allah ya raida da su waradu an husuma sun yarda da Allah ula'ika hizbullah Allah ya ce wa'annan su ne rundun Allah ala ku saurara hasu tambe ana so a faɗakar da kai a ja hankalinka ya ce ala ku saurara inna hizballah lalle rundunar Allah kuwa humul muflihun su ne masu cin babbar rabo Allah ka sanya mu ciki sai mala ya ce ya ilam ka sani arshadaka Allah li ta'ati Allah ya shirye da kai zuwa ga mai da'a annal hanafiya lalle addini mi kakke millata ibrahim wanda shine hanya addini annabi ibrahim an ta'budallaha wahdahu ka bauta ma Allah shi kadai mukhlishan lahu din kana mai tsalkake addini ga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala wa bidhalika amara Allah jami'an nas da haka Allah umarci dukkan mutane wa khalaqahum laha kuma dan wannan na Allah halicci mutane dan abota mai shi kadai kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah mu dauki sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci jinsi na aljani ba ko na mutum face dai sai don su bauta mini jazakumullahu khair az-zariyat wa ma'ana liya'budun me ma'ana liya'budun mala shine yace yuwahhidun su kadaita ni kina ashe in ba dan a kadaita Allah ba kai dan adam ba ma halittarka don haka kare ta Allah na an halice ka kenan ka san dan me an halice ka ma duk wanda ka gani an halice shi da ya bauta ma Allah ne in ma zai wani abu to riba kawata ba dan shi an halice shi ba dan me an halice ka dan bauta Allah in ba dan bauta Allah ba ka kade ta shi ba kama isa halice ka ba to mi za ka yi ba ba cin komai kake mun gane kenan ko wa azam ma amara Allah bihi tauhid mafi girma abinda Allah ya umarni da shi shine tauhidi wa huwa ifradullahi bil ibada kuma shine ka kadaita Allah da bauta zan Allah kadai zaka bauta ta ma wa azam ma naha anhu ash-shirku kuma mafi girma abinda Allah hana shine shirka wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu shine ka bauta ma Allah tare da wani mafi girman zunubi kenan shi yasa Abdullah dan Mas'ud ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyul a'zami ayyu dhanbu a'zami mai wani zunubi ne ko ne girma sai manzon Allah ya ce an taja'ala lillahi niddak ka sanya mu Allah kishiya shine mafi girma wa dalilu qawlu ta'ala dalilin haka ko fadar Allah mu dauki sarki da ce wa abudullah ko bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da abokin shi daka ko kadan an kashi shay'an na kira littaqalil ko kadan ka kasa shirka sai ibada na ba ta mun gane to a riba mu na mun minti goma nan da a bari mu kai karshen babi ashe fa idza qila laka mal usulu thalatha idan an ka tambaye ka menene asulai guda uku Allah ce yajibu alal insani ma'rifatuha wanda ya zama wajibi ne mutum ya san su fa qul ka fadi ga su abu na farko ma'rifatul abdi rabba bawa dole san ubangijinsa kamar da muka ce rashin ilimin tauhidi baya uzuri ga Allah ba ka zuwa lahira ka ce ma Allah kai ba ka da ilimin tauhidi ne da tun da na Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi mutum ya san da wannan wa dinuhu wajibi ne ka sa addinin Allah domin tambayoyin da za a yi maka ma kenan tun cin kabarin ka wa nabiyuhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayoyin nan guda uku su ne za a yi mutuncin kabari manzo Allah ya ce da ka ba da amsar su sai a buɗe ma kabarin ka kaga kamar yadda kake nan cikin duniya ba ka gani inda ƙasa za ta tushe ka za ta taushe ka haka za ka gani cikin kabarin ka an buɗa shi a buɗa ma ƙofar aljanna ni'ima ta rinka zo maka a tada ka da mutum mai yi maka hira mai ɗebe maka cewa na ibada ka amaida ta gangan ciki wani mutum mai turare mai kamshi mai daɗi yana yi maka magana in ka ha bada amsa waɗanda guda uku in ko ba a bada su ba to lamari ya lalace to a ko littafi da aka ce ma idan mata al'abu idan bawa ya mutu da aka koyon waɗanga tambayoyin wai a iya su in ka kwanta a tambaye ka to aƙidar kata za ta baka rama ka bada amsa ba wai karatun su ba dan ka hardace su in ba ka da aƙida lahiyya wallahi ba za ka iya bada amsa su ba tambayoyin nan guda ko man rabbuka amma dinin ba ba nabi ka eh shine matsala wasu na da suna hardace su eh zai ya hardace su shi ko babu aqida ta kwarai eh to shi na kaga ba zai ba amsa ba tunda Allah ne zai baka iko amsa Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce wa yudillu Allahu zalimin adallu ku sai Allah bata da shi wannan amsa cika sa bada ta ga ta ko mai sauki haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu iko mu bada wannan amsoshin ina ga nan da mu dakata mun yi minti goma sha biyu eh sati na san mu sai mu tashi game da abin da shahi ma'arifatu al-rabbu insha Allah abin da muka daidai daga Allah ne kuskure kuma Allah shahi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk